إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan Rijiyar Zaki a wannan yammaci na na Laraba daren Alhamis yau 17 ga watan Jumada Thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan biyu miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a wannan littafi mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimu tayyib wallafar babban malamin nan al-imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 144 na wannan littafi inda kuma za mu tashi a fasili na 44 wanda yake magana akan zikirin nikahi alfasulun rabi'u wal'arba'una fi zikirin nikahi wa tahni'ati bihi wa fi zikirin nikahi wa tahni'ati bihi wa zikirin dukhuli bi zauja wanda yake magana akan abinda mutum zai abinda za a ambata lokacin aure da kuma yi wa mutum taya mutum murnar aure da kuma abin da za a faɗa lokacin saduwa da ita matar. Kala Abdullah ibn Mas'udin, allamana Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama khutbatan nikah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan babi kamar yadda muka gani ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo shi domin ambatan abin da ya kamata musulmi yayi ko musulmi su yi lokacin da suka zo daurin aure da kuma bayan an daura aure abin da ya kamata a gaya wanda suka yi aure domin taya su murna da kuma abin da shi mijin ya kamata ya faɗa lokacin da ya zo saduwa da matarsa a aure wani abu ne mai muhimmancin gaske wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi a hanya ce ta wato ita ce halattacciyar hanya ta yaduwar dan adam ta yaduwar nau'in nau'ul insani ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci annabi adam ya halitta masa matarsa ita ce Hauwa. domin ta hanyar su ubangiji subhanahu wata'ala ya yada jinsin dan adam ko nau'in dan adam kamar yadda ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wato daga annabi adam da hawwa ubangiji subhanahu wata'ala ya yada jinsin dan adam maza da mata to wannan aure shine asalin wato hanya da aka sani ta yaduwar jinsin dan adam banda halittar adamu da halittar hawa da kuma halittar annabi isa alayhis salam banda waɗannan halittu dukkan wasu halittu da Allah subhanahu wataala yayi na dan adam bayan su to sun kasance ta wannan hanya ce ta hanyar samuwar wato alaka tsakanin da namiji da kuma mace to ubangiji subhanahu wataala ya saisaita wannan alakar yadda za ta zanto alaƙa ce da za ta kiyaye nasabar ɗan adam za ta kiyaye nasabar ɗan adam zato kowanne an san ta ina ya samu asalinsa wane ne mahaifinsa wane ne mahaifin mahaifinsa wane ne mahaifin kakan mahaifinsa har zuwa inda ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗe duka halittu gaba ɗaya su ne annabi adam alaihi salam kullukum min adam wa adam min turab to wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cewa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira to Allah subhanahu wataala ce shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa wato annabi adam ya halicci dan adam daga ruwa shine kowane dan adam da Allah subhanahu wataala yake samarwa daga dugon mani sannan waja'alahu nasaban wa sihra ya sanya shi nasaba ce ta mayar da su sai zanto nasaba wato da kuma dangantaka da kuma sihiran wato surkutaka wato sai zanto ta hanyar ya zanto dan adam yana samun alaka da dan uwansa dan adam ko ta hanyar nasaba ko ta hanyar surkutaka ubangiji mai iko ne akan yayi komai to saboda muhimmancin aure wajen hifzu nau'il insani ko naslil insani sai ya zanto musulunci ya bashi muhimmanci kwarai da gaske wajen a gina shi akan shari'a a gina shi akan tafarkin Allah sannan kuma a nemi taimakon Allah subhanahu wataala a cikin sa don ya zanto mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi ya kwadaitar da yin aure a cikin ayoyi da yawa na alkur'ani ya ce wallahu khalaqak wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya samar muku da mata daga jinsinku sannan kuma ya samar muku daga matanku banina wa hafada ‘ya'ya da kuma jikoki to wannan ni'ima ce ta ubangiji wacce Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam shi yasa ya zanto babu wani manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ko manzannin Allah da Allah subhanahu wata'ala yake aikowa ya sanya musu suna da suna auratayya kamar Allah yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ce mun aiko da manzanni gabaninka mun kuma sanya musu mata wato mun samar musu da matan aure da kuma zurriya da kuma yaya ubangiji ya umarni da auratar da dukkan waɗanda ba su da aure kuma suna da bukatarsa wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi lace ku aurar da marasa aure daga cikin ku وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم da kuma nagari daga cikin bayinku maza da kuma bayinku mata in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli in yazanto wato matalauta ne Allah zai wadatar da su daga falalarsa wato kada talaucin sai hana ku hana su aure ko ku ki ba su aure ubangiji subhanahu wataala da yayi umarni su yi auren shi zai samar musu hanyar da za su rike kansu to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ta kwadaitarwa akan wannan wanda yake nuna maka girman muhimmancin sa har tun annabi sallallahu alaihi wasallama ya shelanta wa samari ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahfadhu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija yace ya ku tandan samari wanda duk ya samu ikon yin aure to ya aure wanda Allah ya hore masa abin da zai yi aure yana da kuma lafiyar da zai aure to ya aure fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ya fi sa mutun ya kame ganin sa daga kallon matan da bai halatta ya kalla ba sannan kuma zai sa ya tsare mutuncin sa annabi ya ce wanda ya zanto ba ya da iko to sai ya rika azumi domin wannan zai zama masa kariya to waɗannan nusus suna nan da dama a cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke kwadaitarwa akan wannan sai ya zanto musulunci ya umarci ma'aurata tun lokacin da za ka zo neman aure har zuwa lokacin da za a aure kai har lokacin da za a samu ‘ya'ya musulunci ya shimfiɗa wa ma'aurata shimfiɗa wacce take tattare da neman taimakon allah subhanahu wata'ala da neman agajinsa da neman ɗaukinsa saboda ya zanto wannan aure Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka sauraka tun wajen neman aure aka umarci mutum ya nemi mace ta gware wajen wacce zai aura kada ya kalli wani kyale-kyale na duniya ko na halitta kadai ya zanto su ne kawai mizaninsa ko ma'auninsa wajen aure ya zanto ya nemi wacce take ta gari hakanan ita ma wajen aurenta ta sami miji wanda yake nagari wanda zai rike ta bisa gaskiya da amana kuma ya zanto yana tsoron Allah a cikinta a cikin lamarinta to tun daga nan akan fara sa dan ba na neman albarkar da take cikin aure idan aka fara samun kuskure daga nan to in ba a yi sa'a ba kuskuren zai ta ci gaba kuma ya ta ƙara faɗaɗa to haka nan aka zo wajen ɗaura auren wajen neman auren ya zanto an bi dokokin da shari'a ta shimfiɗa da kiyaye abubuwan da ta umarta a kiyaye don ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da samu wannan wato zamantakewar ko kuma wannan dangantakar albarka zanto wajen neman auren ba bi hanyoyin da suke cike da saban Allah ba ko suka kunshi abin da Allah ya haramta sai kaga ubangiji yana ta sanya albarka a cikin wannan tafiyar har zuwa lokacin da za a zo daurin aure shi ma ubangiji subhanahu wataala a cikin shari'arsa ya shimfida a wato abubuwa waɗanda suke na sunna ta yadda zai zanto a cikin auren nan wannan albarka ta samu to daga cikin abin da aka shar'anta mana shine khutba lokacin da aka zo dauran aure shine wanda wannan wannan fasili zai zai magana akan sa yace qala abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khutbatan nikah khutbatan nikah annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu hudubar daurin aure الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna yabansa da godiya gare shi wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrukan ka sharrukan kawunan mu wa min sayyiati a'malina da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lah wanda Allah ya shiryar ba ba mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda ya batar babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la na kuma shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuma shaida lalle muhammadu bawansa ne kuma manzansa wa fi riwayatin ziyada a wata riwayar ya zo da wannan karin arsalahu bil haqqi ya aiko shi da gaskiya bashiran wa nadhiran bayna yaday sa'a yana mai bushara wato mai albishir yana mai gargadi a gaba ga zuwan alkiyama man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad wanda duk ya bi Allah da manzansa to hakika ya shirya wa man ya'sihi ma fala yadurru illa nafsahu wanda ya saba musu ba zai cutar da wani ba sai kansa wala ya duru Allah shay'a ba zai cutar da Allah komai ba sannan karanta waɗannan ayoyi guda uku cikin cikin suratul nisa'i da ali imran suratul ahzab rawahu ahli sunan al-arba'a wa qala tirmidhi hadithun hasan wato ma'abota littafan sunan guda hudu su suka ruwaito shi wato abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah وقال الترمذي الترمذي يتي حديث حسن حديثي ني wanda yake mai kyau wannan ita ce khutbatun nikah hudubar aure wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wannan huduba ana yin ta lokacin da aka zo daurin aure lokacin da aka zo daurin aure sau ɗaya za a yi ta ko sau biyu imamu shafi'i yana ga za ta zanto sau biyu wato daga mai nema da kuma mai bayarwa mai nema ya yi ya gama mai bayarwa ya shi ma ya yi ya ce ya bayar wannan shi ne abinda imamu shafi yake cewa wasu malamai kuma kamar imamu ahmad da waninsa ce abinda ake bukata dai a samu an yi ta sau daya ko dai daga shi mai nema ko mai bayarwa wato ko kuma wani daban wanda ba su ba wato ya zanto dai a wurin da za a daura auren an samu an yi ta wannan kuma shi ne magana ita ce magana mafi mafi inganci wato sau ɗaya ba sau biyu ba babu wani dalili wanda ya nuna cewa sau biyu ake yi kuma kowane ne daga cikin su waɗanda suke da suke za su jibinci ɗaurin auren yayi to shi kenan ta ya wadatar ko dai shi mai neman mai neman auren ko kuma shi mai ba da auren wato waliyi ko kuma in duka biyun ba wanda zai iya yi to a samu wani wanda zai yi ko shi malamin da yake abinan tsakaninsu wanda zai kula da ɗaurin aurensu to wani in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ya yi to shi kenan an samu wannan wannan sunna ta ta ta, ta wannan khutba ɗin kuma ana yin ta ne da farko kafin a zo kafin a zo siga dan zaka ga wasu suna kuskure sai kaga sai an gama daurin auren kakaf sai kuma kaje ya ta ya kama innal hamdalillah to kaga wannan ita mabudi ce kamar yadda ka san za ka yi karatu din nan za ka karatu din ai ba sai an tashi karatu ba kuma zan kama inna alhamdulillah ana shirin wato to haka take ita ma daga farko ake farawa aka gama to sai kuma a yi siga a daidai lokacin wannan shi ne yadda ake yi to idan idan mai nema wanda aka turo ya nema auren zai iya to shi kenan sai ya fara idan kuma ba zai iya ba shi wanda zai ba da auren zai iya sai ya yi in kuma ba za su iya ba to sai ya zanto liman yake yi to galibi bulan liman ɗin yake yi saboda kada kunyata mutane to aka ce saboda in ka ce mutanen za su rika yi wani da yawa ma ba iya ba to an zo ce to bismillah zai fara ce to ka fara buɗe da da khutba tukunna ko to kaga in ba yasa ba sai duru duru eh siga ma kana ga da ake kokawa wajen siga to bari a ce khutba suran ta khutba ta khutba to to kaga in ya kasa za a ce to shikenan kai da zaka bayar kai kai ko kai ka fara domin ita siga galibi mutane suna suna jahiltare da siga take aka ce siga shine abin da ya kunshi al-ijab wal qabul ko al-ijab wal qabul shine ko dai shi wanda yake neman aure ya ambaci neman auren da yake ya ce ina muna neman auren ko ina nema wa danmu mai auren in shine da kansa mijin ina neman auren yarka wance wance ko wancewa ne in kuma wakilinsa ne to shi kuma sai ya muna nema wa ɗanmu wane wane auren wance wane a wajenka wannan shi ne siga da za ta bullo ta ɓangaren mai neman aure shi kuma wanda zai ba da aure waliyi ce na aura ma wane wane ya ta wance wane ko a bar walicci na iya zanto ba shi ne ubanta ba a bar walicci na wance na aura mawa ne wadda ita ce siga in aka yi haka shi kenan ta cika ba wai sai ya ce na karba ba an gane ko daman ko dai shi wancan ya fara shi wali ce na aura wa ɗanka wane wane yata wance wane shi kuma ya ce na karba masa to kaga anan shi yayi wannan yayi ko wannan in ya fara wace ina nema wa dana auren wance na aura masa shikenan an fahimta to amma mutane saboda an saba sai ya ce na karba masa saboda in ka bari bai faɗi haka ba sai wani ya rika tashi anya an gama ɗaurin auren nan saboda shi bai ji ya karba masa ba to shi yasa sai siga take zama hassa uku an gane ko amma ba wai don haka shi ne abin da ake bukata ba mun dai haƙura dai kawai mun tafi tare da mutane saboda wani zai ji shi kamar a gama ɗaura auren ba ya ji cewa ya nema an ce an ɗaura masa shi bai ji ya ce ya karɓa masa ba to wannan ija wannan wannan neman da shine shine kabul din tunda daman shi ya fara cewa ai a aura masa aka ce a aura masa shikenan kamar ka ce sayar min da abu kaza ce na sayar maka shikenan ba sai ka kuma cewa na saya ba da dama kai ka nema to amma saboda mutane an riga an saba to shi yasa muka hakura din a ƙara amma ba wai dan amma ba wai dan ya zama dole ba dan kada ka je wani gurin ka ji ba a yi haka din baka taso kana jin kamar an tashi ba a gama siga ba siga rukuni ce in ya zanto ba a yi siga ba a wurin aure bai yi ba saboda mutane kada su ji damuwa sannan siga sau ɗaya ake yin ta dan zaka ji wasu limamin ban san dai me yasa ba sai su sa sai an yi wajen sau uku kamar in aka yi ta farko bai ɗauri da sosai ba in ƙara ta biyu ya ɗan ƙara ɗauruwa ana yin siga ɗaya shi ke na aure ya ɗauru ba a buƙatar sai an yi sai an yi sai an yi ta sai an yi ta yin siga da yawa so wannan in aka yi wannan to an zo da siga duk wani abin da liman zai yi bayan wannan ba shine daurin auren ba wannan sai dai wasu abubuwa ne ciko kawai zai yi yi musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya a nema musu albarkar zaman lafiya da zamantakewa shi kenan amma ko da za a tashi a haka ba za a ce ba ɗaura to wani sai ka ji bayan an gama sigar sai a ce to liman sai a ɗaura aure to kaga sai ka ga akwai bambara kwai can duk wani can duk wani duk wata drama ce ba ta da ba ce eh a daman daman haka ne haka ne suna asali an an tsananta abin an tsatsaurara shi saboda mutane su dauka cewa dauran auren nan fa ba kowa zai iya yin shi ba saboda to hatta ita kanta hudubar kamar yadda zamu gani a nan zamu ga cewa wasu lafuzza ne kididdigaggu da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa to amma wasu sukan dauki dogon wani zango a yi ta karance-karance a yi ta karanto wasu ayoyi a karanto wasu ayoyi a ta karanto wasu ayoyi wanda duk ba su da alaka da wannan in ko kula aya uku ce rak aya uku ce rak amma a ji a ta karanto ina ayoyin da na buɗe darasin nan da su duk sai an karanto su wa anki hol aya ma wa ayi wa ayi wa ayi eh wanki ho ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha to za a yi haka sannan bayan ya yi haka saboda yawanci limamai irin na da wanda ba su yi karatu da zurfi ba sai ka je kuma ya ce an ka hatuka ba a bukatar shi waɗannan sigar ai a ciki ne aka yi ɗaura auren shi ne ce na aura maka shi kuma ya ce ya karɓa shi kenan shi liman yanzu ba rugarin an ka hatuka kwanan nan na je ɗaurin auren wani wani wani ɗanmu ni na ni na je karɓar auren bayan mun gama siga da uban yarinya aka ce wani limami ya daura auren ina zaune ya bi wannan dogon layin ya yi ta karanto ayoyin abin nan ƙarshe waiwayo ke ce mu an ka tuka ha to kaga kaga anan anan koda haka ake cewa koda hakan za a ce ai kaga da kuskure tun dan kace an ka ni ya aurawa ni kuma wani zai karbo eh to lokacin yana fada sai ji nayi shiru ya ƙara kallo na ya sake mai mutane shiru sai yake nuna in karba man na ci to ai mun gama mun gama abin da za a yi to daga lokacin da ya ci gaba da karance-karancen sai ya gama na san zai watakila zai tashi ko ya riga ganin ko wani sabon addini muka zo da shi ko rabu eh eh yanzu dogon carbinsa su zai da saboda haka wannan wannan ita ce siga kuma wannan ita ce hudu ba idan aka yi wannan to shikenan abinda ake so a yi so kuma sai addu'ar da za a yi wa su ma'aurata wanda za mu zo kan abinda ya zo a sunna na irin addu'ar da ya kamata a yi wa ma'aurata domin su samu zaman lafiya a cikin a cikin zamantakewarsu wannan hutbatun nikah kamar yadda za mu gani tana kunshe da da abubuwa da suke manya-manya wato tana daga cikin jawami'ul kalim annabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami jawami'ul kalim wa khawatimahu wa fawatihahu Allah ya bashi wato maganganu dunkulallu zai magana dunkulalliya wanda karkashin ta kuma abubuwa da dama za su tattara na fawaid da na da na darussa da na karantarwa to wannan hutuba tana daga ciki abdullahi dan mas'ud kamar yadda yake cikin wannan hadisi wannan hadisi tabbatacce ne ya zo ta hanyoyi guda biyu akwai hanyar abul ahwas akwai hanyar abu ubaida ibnu ibnu abdullahi ibnu mas'ud hanyar abul ahwas sallam ibn sulaim ita ce hanyar da take muttasila wacce akwai inqita'i amma saboda haka malamai sun inganta shi wannan hadisi hadisi ne tabbatacce nasiruddin albani yana da littafi a kansa shi khutbatul haja binan risala ce wace rubuta da ta tattari lafuzza da hanyoyin wata wannan hudu ba wanda ya kawo ta ta hanyoyin sahabbai guda bakwai ina tsammani akwai abdullahi ibn mas'ud akwai abdullahi ibn qais abu musa lashari akwai abdullahi ibn abbas akwai sahal ibn sa'ad akwai jabir ibn abdullah akwai aisha aisha akwai kuma wata hanya ta wani nubayt sai kuma wata hanya guda ɗaya ta ta aisha radiyallahu ta'ala ta ta ta imam az-zuhri mursal mursal az-zuhri akwai wani malami a na jami'at malik su'ud wanda shi ma ya rubutu akai da ya ƙara wasu hanyoyin banda wannan so haka ba ce wacce ana yin ta ana buɗe aure da ita kuma ana buɗe wasu wasu abubuwa da ita kamar darussa ko hudubar juma'a ko ma littattafai kamar yadda za mu yi bayani nan gaba ibn mas'ud yake cewa allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatan nikah annabi ya koyar da mu hudubar aure wannan cewa ya koyar da mu hudubar aure yana nuna maka muhimmancinta yana nuna maka muhimmancinta shi yasa malamai suka yi sabani akan wajabcinta ko rashin wajabcinta aljumhur mafiya yawancin malamai abinda suka ce sunna ce so sunna ce mustahabbi ne idan an yi an yi abu mai kyau dan ba a yi ba ba a yi laifi ba Dawud ibn Ali al-Zahiri da Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam so sun tafi akan wajabcinta sun ce wajibi ne dole sai an yi in ba a yi ba to an yi laifi amma dai magana mafi inganci cewa ba wajibi ba ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura wasu auren raki ba tare da an ji yayi ta ba hadisin sahal ibn sa'ad na alwahiba wacce ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi kanta ya aura annabi sallallahu alaihi wasallama bai buƙaci ya aure ta ba wani ya tashi ya ce shi ya aure masa da ita kaga a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zawwajtuka ha bima ma'aka min alquran na aura maka ita dare da abin da yake gare ka na alqurani a ciki ba ambaci yayi wannan khutbatul haja ba ba ambaci yayi khutbatul haja ba sannan kuma an samu da yawa daga cikin magabata sukan aurar da da 'ya'yansu ko 'ya'yan wasu wanda aka ɗora musu alhakin aurarwa ba tare da sun yi ita khutbatul haja ba ibnu abi shayba ya rawaito daga urwatu ibn zubair yana cewa ya nemi auren yar sayyidina abdullahi ibn umar ya nemi auren yarsa sai ya ce da shi ibnu abi abdullah la ahlul an yunka wato ibnu abi abdullah dan abu abdullah yana nufin dan zubair ya cancanta a aura masa in ya nema sai ya sai ya ce nahmadullah wa nusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad zawwajnaka ala ma amara Allah bihi imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan sai ya ce da shi bayan yayi hamdala ga Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun aura maka da mun aura maka bisa sharaɗin abin da Allah ya umarni da shi wato ruko ta rike ta ta hanyar da ta dace ko kuma ka rabu da ita ta hanyar da ta dace wato ta ta bi ihsanin tare da kyautatawa to kaga anan shi ba bai bai khutbatun nikah din ba ya aura masa da da godiya ga Allah kawai da salati ba tare da ya kawo ta wannan siga ba wanda yake nuna cewa ba su fahimci wajabci ba hakanan ibnu abi shayba ya ruwaito daga masruq yana cewa abin daga isma'il yake cewa masruq ya aurar da ya aurar wa da shurai shurai shine shurai ibn al-harith al-qadi al-qadi shurai ya aurar masa da da yarsa ko yar waninsa amma ba tare da yayi ita walam yakhtub ba tare da yayi khutbatul nikah ba sannan yake cewa qad qudiyat tilka al-haja ce an riga an gama wato bayan ya gama ba shi aure ya ce an riga an gama hakanan aba ibn abi rabah shi ma aka nemi aure a wajensa abinda kawai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya ce na baka aurenta shi ma ba tare da yayi ba hakanan ja'far ibn muhammad daga babansa yake cewa al-husayn al-husayn babansa shine muhammad ibn ali yake cewa husayn ibn ali ibn abi talib kana yuzawwiju ba'd banat al-hasan wa huwa mu'arriq yakan akan zo neman wasu daga cikin ƴaƴan dan uwansa hasan al-hasan ibn ali ibn abi talib zo neman auren su yana yana cin kashi a hannunsa ya bada auren su to ba tare da bata lokaci ba to kaga duk wanda yana nuna cewa bai tsaya batun abin nan ba haka wannan ya nuna ba wajibi bace to amma dai mustahabbi ne mustahabbi ne wanda har ta kai Imam Ahmad kamar yadda yake cikin littafin Al-Mughni da Sharh al-Kabir na Ibn Qudama ke cewa Imam Ahmad idan ya halarci gurin daurin aure sai ji ba a yi wannan khutba din ba ba a buɗe wannan ɗauran auren da khutba ba to sai ya tashi ya basu sai ya tashi ya basu to shine ibnu qudama yake cewa wannan dan wato imamu ahmad yana yin wannan dan ya nuna cewa mustahabbi ne mai karfi ba wai yana nuna cewa wajibi bane ba yayi haka bane dan ya nuna cewa dole dole sai an yi idan ba a yi ba ko an yi laifi ko a ce aure bai dauro ba a ce yana yin haka ne don ya nuna cewa wannan mustahabbi ne yana karfi kwarai da gaske abinda yasa aka ce Imam Ahmad baya nuna wajabci baya wajabtawa shine abinda har al-Kirmani a cikin littafin sa Masail dinsa ya kawo cewa ya tambayi Imam Ahmad yake cewa yake cewa dole ne sai an yi wannan ba ta abdullahi dan mas'ud wadda ta zo a hadisin abdullahi dan mas'ud sai ya ce fawassa a fi zalika sai ya nuna akwai yalwa cikin lamarin wato bai zama tilas ba to wannan shi ya nuna cewa ba ba wajibi ba ne sabanin abinda zahiriya suka tafi akai ko dawud ibn ali al-zahiri ya tafi akai to haka wannan allama na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatul haja yana nuna yana nuna muhimmancinta har ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan zauna ya koya wa sahabbai wannan ya fara da alhamdulillah a wata ruwayar akwai inna a farko inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu inna alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya shine sifa alhamdu shine sifa sifanta Allah subhanahu wataala da sifofin kamala tare da girmamawa وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع تعظيم وإجلال wannan shine abin da ake kira alhamd alhamd a sifanta Allah da sifofi na kamala sannan tare da girmamawa da jinjina da jinjina idan ya zanto kawai sifantawa ne da sifofi na kamala amma babu girmamawa a ciki to wannan sunan shi madhu sunan shi almadh ba alhamd ba almadh almadh almadh wannan kana iya mutumin da baka ba wai kana jin girmansa a zuciyarka ba saboda wata bukata kamar yadda mawaka za su tsaya su yi ta yi wa mutum yabo amma ba wai don suna son shi a ransu ba watakila ma in ya koma gefe zage shi ko a nan take ma in bai bashi abin da ke so ba ya juyar da yaban ya koma zambo to kaga yabo ne duk da sifofi ne yake gaya masa na kamala shine mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza amma da yake ba tare da girmamawa yake su ba to ba a kiran shi alhamd wannan almadhu ne shi ubangiji subhanahu wataala ana so ka sifanta shi da sifofi na kamala tare da jin girmansa a zuciyarka to in kai haka shine kai alhamd idan abin yayi ta maimaituwa ka sifanta shi da sifa ka ƙara sifanta shi da sifa ka ƙara sifanta shi da wata sifa to ya zama aftana ya zama aftana ka sifanta shi ka maimaita ka sifanta shi ka maimaita to shine ake cewa athana sauraka alhamdu ne idan ya maimaitu to ya zama athana shi yasa yazo a cikin hadisin Abu Huraira wanda yake Allah yake cewa qasamtu salati baini wa baina abdi nisfaini nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi ma sa'al na kasa sallah ina nufin fatiha karatun fatiha tsakanina da bawa na gida biyu rabi na wa rabi na bawana abinda kuma bawana ya roƙa zai samu ce za qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi za qala arrahmanir rahim qala afna alayya abdi إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي annabi ya ce Allah ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni ya min kirari idan ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce bawa na ya atna alayya ya min sana'i ya yabe ni idan kuma ya ce maliki yawmiddin sai ya ce majjadani abdi to ya kwarzanta ni saboda kaga na farko sai ya zama alhamdu na biyu sai ya zama sana'a saboda an maimaita abin ne to ne ce alhamdulillah ko innal hamdalillah sai ce nahmaduhu muna muna muna yabansa da yi masa kirari kaga an maimaita bayan an ce alhamdu kuma aka ce nahmaduhu wacce alhamdulillah jumla ce ismiya nahmaduhu kuma jumla ce fi'liya ga wanda suka san zubin ka'idar larabci jumla ismiya تدل على الثبات والدوام dusan da aka kawo jumla ta fara da suna to tana da nuna abin tabbatacce ne kuma dawwamamme ita kuma jumla fi'liya tadullu ala at-tajaddud wal istimrar tadullu ala at-tajaddud wal istimrar dusan da aka kawo abu a jumla ta fara da fi'ili da aiki to yana nuna abin nan mai sabunta ne kuma sannan abin nan mai dorewa ne an gane ko abu ne yana sabunta kuma yana ta yana ta dorewa sauraka kaga jumlolin biyu kowace akwai abin da take tabbatarwa alhamdu tana nuna cewa wannan godiya godiya ce take ta riga ta tabbata ba za ta gushe ba ta riga ta tabbata ita shi kuma nahmaduhu yana nuna cewa godiya ce da take take ta maimaito take ta sabuntuwa an fahimta sauraka kaga ba maimai bane don kada wani ya ce alhamdulillah kuma an sake cewa nahmaduhu kamar an kara maimaita abin da aka faɗa a'a ga wanda yake ya san ka'idar larabci ya san ba maimai ba ne kowace jumla akwai abin da take nunawa ta farko tana nuna dawwamar yaban ta biyu kuma tana nuna sabuntarsa wato yana yi yana sabuntuwa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa muna neman taimakonsa wannan domin bawa ya nuna cewa duk abin da zai yi da abin da yake hankoran samu dabararsa da iyawarsa da karfinsa ba zai bashi ba sai da taimakon Allah subhanahu wata'ala sai taimakon Allah subhanahu wata'ala saboda kamar kira ne ga Allah subhanahu wata'ala da roƙo na cewa ya sako taimakonsa a cikin wannan abu da za a gabatar wannan aure da za a gabatar ko kuma abin da mutum zai nufin yi a lokacin da yake buɗe a lamarinsa ko bukatarsa da wannan hudu ba sauraka yana neman taimakon Allah za mu ga wannan ita ce abinda aka gina fatiya a kai waɗannan abubuwa su aka gina fatiya a kai za ka ga rabinta yabo ne ga Allah rabinta kuma roƙo ne da neman taimakon Allah ka duba fatiya bangare biyu ce kamar yadda ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini rabi rabi ce rabi rabi yabo ne da kirari ga Allah rabi kuma bukata ce da neman taimakon Allah subhanahu wataala shi yasa ce iyyaka na'budu wa iyyaka qala hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sha shi iyyaka na'budu wannan na Allah ne wa iyyaka nasta'in wannan kuma na bawa ne kai kadai muke bautawa waye muke bauta shine Allah ce hadha baini wa baina abdi wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'al bawa na abin da ya roka zai samu shine wa iyyaka nasta'in din da yace muna neman taimakon Allah to kaga tun daga nan kuma sai ya fara addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi har zuwa ƙarshe roƙo ne saboda haka kaga innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu shine waɗannan bangarorin guda biyu da kuma su ne abin da rayuwar bawa take rubinuwa akan ba daya ruwar bawa tana ginuwa akan waɗannan abubuwa fuskantar ubangiji subhanahu wata'ala da mu kauya gare shi da saduda da da girmamawa gare shi ta hanyar ambatansa da zikirinsa da sallama masa da bauta masa sannan kuma neman taimako daga wajensa cikin dukkan abin da bawa zai yi ko menene da zai yi yana buƙatar taimakon Allah da agajinsa haka nasta'inuhu din ne shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah kalmar wa nasta'inuhu daidai take da kalmar la haula wala quwwata illa billah muna neman taimakonka ya Allah ma'ana bawa ya yarda cewa dabararsa da iyawarsa da ƙarfinsa da iliminsa da ƙwarewarsa da gayyarsa da komai nashi ba zai iya ba saurakan Allah in ba ka sako naka taimako ba ko menene zai zo ya rushe to kaga wannan shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai tare da Allah to idan ba Allah ya sako hannunsa a cikin wani al'amari ba to ko menene namu da muke tinkaho da shi na dabara mu da karfin mu za mu iya ba to wannan ba a janibin harka ta rayuwar bawa ta duniya ba a ta janibin bautar Allah subhanahu wataala haka bautar da za mu yi wa Allah subhanahu wataala ko da muke yi wa ubangiji subhanahu wataala da fuskantar sa da muke yi da sallolin mu da azumin mu da zakkan mu da hajjin mu da sadakar mu da komai da za mu yi na bautar Allah in ba da taimakon sa ba hakan ba za ta yi ba akwai waɗanda duk abin da kake da shi yana da shi shi ma amma baya iya bautawa Allah kai bai da ka bauta masa duk abin da Allah ya halitta maka na kirar jiki da ƙarfin jiki ya yi masa kila da ilimi ya irin naka ya bashi amma kuma bai iya bauta Allah kamar yadda kake bauta masa ashe kaga kai da Allah subhanahu wataala har ya baka har kake bauta masa to taimakon sa ne to shi yasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan gaba daya su ne abin da bawa bawa wato rayuwar bawa ta kunsa shi yasa abin nan a littafin ibn qayyim madarij salikin fi manazil as-sa'iri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gaba ɗaya littafin sharhin wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan ne nan ne magudanar da bawa yake rayuwa gaba ɗaya akan waɗannan jigo guda biyu a rayuwar ta duniya ce wala astaghfiruhu ko muna neman gafararka muna neman ka yafe mana abinda zamu yi na na gazawa wannan dan bawa ya nuna ya nuna gajiyawarsa ko kuma gazawarsa da kasawarsa wato duk yadda bawa ya kai ga bautar Allah da tsoron Allah to akwai kasawa ta dan adam tare da shi akwai abin da zai yi shi inda a ce ya ya samu wato inda a ce za a neme shi ya yi shi cikakke to yadda ya din ba cikakke bane saboda muna bautawa Allah iya gwargwadon yadda muke iyawa taqullaha masabatu haka iya gwargwadon istita'a mu muke yi amma da za a buƙace mu mu yadda yake ɗari bisa ɗari ba za mu iya ba saboda haka dukkan abin da kake yi a cikin ayyukanka kana neman gafarar Allah subhanahu wataala domin ba za ka iya cika ciki haƙoƙinsa duka ba duk ƙoƙarinka kuwa don haka sai ubangiji ya maka gafara shi yasa za mu ga annabawa duka suna neman gafarar Allah subhanahu wataala in ka duka alkur'ani cike yake da neman gafara da annabawa suke rabbi gafirli rabbi gafirli annabawa suke fada haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda ya zanto Allah ya tsarkake shi ya ɗaukaka shi ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da bai zo ba amma duk da haka bai gushe ba yana neman gafarar Allah a zama ɗaya sai ya rabbi gafirli rabbi gafirli ya faɗa sau saba'in zuwa sau ɗari to wanda shine yake nuna bawa ya sadu da ya sallama cewa yana da yana da yana da kasawa shine ma'anar nastaghfiruhu muna neman gafararsa akwai bambanci tsakanin gafara wato da da da da, kuma tuba akwai tuba tuba shine mutum yayi laifi ya san yayi laifi ya ce ya tuba ya daina wannan ita ce tuba neman gafara kuma wani laifi ne da kirga kai ya wuce ba wai ka ci gaba da yin sa ba amma ya riga ya wuce kana neman ubangiji ya sutura ka kai ya kama ka da wannan laifin ya rufa maka asiri to akwai akwai sutura da Allah subhanahu wataala da kuma gafara ubangiji ya kawar da kai daga wannan laifi ya ya ya ya ya maka wato kare ya maka ukuba a kansa shi yasa za ka ga a ranar lahira yayin da ubangiji zai kira bawansa a gaba gare shi ya gaya masa cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza wannan tsakanin shi da shi an ware shi ba tare an yi masa wannan tambaya ta kwakwa a gaban mutane ba to daga shi sai ubangiji kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba minkum min ahadin illa wa yukalli wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba ɗaya daga cikin ku face yayi magana da ubangijinsa babu ɗafinta tsakaninsu da shi sauraka zai kirawo bawa ce ba kayi kaza lokaci kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza ya ce ya ubangiji din nayi a lokacin ba magana ya tsaya jayayya in yayi jayayya ga gabobin sa nan sai su bada shaida sai da su akai su suka yi ma sauraka zai yarda cewa yayi sai Allah subhanahu wataala sai ya hakikance cewa shi ya gama yawo cewa kawai daga nan zai ji Allah ya ce kuzuhu fagulluhu sai ya gama gaba daya sakankance sai Allah subhanahu wataala ya ce satartuk satartuka fi dunya wa ana aghfir laka al yau na suturta ka a duniya sanda kai laifin ba wanda ya sani har ka mutu ba a san wannan laifin da kai ba to a yau kuma zan gafarta maka to kaga akwai sutura da ubangiji zai wa mai laifi akwai kuma gafara shine a kawar da kai daga wannan laifin a Allah ka gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma ka tsare muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawunan mu shururi anfusina sharrukan kawunan mu wato sune kowane kowane nafs tare da dan adam akwai abubuwan da take tattare da shi na alkhairi akwai wanda take tattare da shi ba mai kyau ba akwai na alkhairi akwai ba mai kyau ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna akwai nafsul amaratu bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu illa ma rahima rabbi kaga akwai amaratu bisu mai yawan umarni da munan da mummunan aiki saboda ranka ya saka maka abu mara kyau sannan kuma akwai nafsul mutma'inna ya ayyuhan ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya al nafsul mutma'inna shine rai wanda yake nutsatsi shine ran da zai rika sa sa maka tunanin aikin alkhairi ko yaushe sannan kuma akwai annafsul lawama wanda yake zargi ko yaushe la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawama malamai suna da sabani cewa annafsu din biyu ne ko uku ne nan kamar uku ne akwai annafsul ammaratu bisu akwai annafsul mutma'inna akwai annafsul lawama نفس الأمارة بالسوء وذاك أمتها سورة يوسف النفس المطمئنة سورة الفجر النفس اللوامة سورة القيامة توصل أشياء أكني وصك أشياء بيوني إذا النفس اللوامة صفة أشياء تدك لدك نفس الأنقدا بيو mai zargi wato rai mai zargi sauraka idan annafsul ammaratu bisu'i ce idan mutum yayi abu mai kyau sai ta rika zarginsa ya zai yi kaza mutum ne tana umartarsa da ruwa sai ya yi kyauta ko ya yi sadaka sai ta rika zarginsa kai kaga ka ba da kuɗi da ka bar shi kaza kaza to kaga nafsul lawama ce amma tare da amaratu bisu sana al nafsul mutma'inna ciran da take umarta ka da kyakkyawan abu rai da yake umarta ka da kyakkyawan abu to yayin da kai mara kyau sai rika zargin ka akan me yasa kai kaza me yasa za ka yi kaza to kaga shi ma nafsul lawama ce tare da sauraka sai suka ce gida biyu ne kowanne rai kowanne rai annafsul ammara akwai lawama tare da shi za ka zama suka ammaratu bi su'u sai da lawama ala alkhairi ke sannan kuma wannan annafsul nafsul mutma'inna kuma allawama ala ala sharri an fahimta sauraka kowane kowane kowane ɗabin nan akwai irin wannan tare da ɗan adam wanda ya yi rinjaye shi ne zai zanto ya mutum ya sifanta da shi idan almutba'inna ce ta yi rinjaye to sai zanto mutum za a gan shi bisa istikama bisa hanya madaidaiciya idan annasul ammaratu bisu ce ta yi rinjaye to za ka ga mutum ya zan a karkace ke tafiya saboda haka dan adam yana buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya tsare shi daga wannan sharrin da yake tare da ransa da yake tare da shi Allah ya tsare shi daga wannan sawa'un abin da ya faru ko abin da bai faru ba domin isti'aza tana zantowa ne kana neman tsarin daga sharrin abin da ya riga ya faru in zunubi ne ya riga ya faru Allah ka tsare daga sharrinsa ko kuma daga sharrin abin da bai faru bai bai ma samu ba kada ma ya samu اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم kaga abin bai faru ba amma kuma kana neman ubangiji ya kare ka kada ma ya faru kada in bace ka in batar kada in zame ko in zamar ko in zalunta ko a zalunce ni kaga duk wasu abubuwa ne lokacin da ka zo fita duk ɗaya babu su daga ciki amma kana neman ubangiji kada ya sa abin nan ya samu saboda ka in ana neman tsarin sharri daga sharri ba wai sai lalle wanda yake akwai shi ba da wani zace to shi shi sharri gare shi hadda zai nemi tsarin kansa daga sharri ai shi ba masharranci bane a'a kana neman Allah ya tsare ka kada ya faru shine abin da ake nufi shine abin da ake nufi akwai addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatir as-samawat wal ardi alim al-ghaib wash shahada ba ba ita ba a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki kaga وأعوذ بك من شر نفسي annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani sharri tare da shi ba wani sharri tare saboda in an nemi tsari ba wai yana nufin cewa abutun yana tare da sharrin bane shi yasa ake cewa Allah tsari amma dai wannan rai nashi ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi da yiwuwar waɗannan abubuwa guda biyu duk da gare shi to yana tsarin yana neman Allah ya tsare shi daga daga wannan zamu zo hadisin da zamu karanta a can gaba wanda wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya shiga ga matar ya aure ya ce Allahumma ya as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhuka min sharriha wa sharri ma jabaltaha to kaga wannan idan ka auri mai ilimi ba matsala kana iya fitowa a fili ka faɗa a'udhu bika min khairiha khair amma ka auri jahila ta ji kana sharrin ki da sharrin ƙarshen ba isa ba daga lokacin za a yi baran-baran wato ni kana mamun kallon sharri kenan tun ba a je ko ina ba ka fara mummunan zato ka fara mummunan tun ba isa ba tun daga lokacin za a yi baran-baran to in ka san ba mai ilimi ka aura ba sai kai a boye sai kai a ranka kai kaɗai ka san me kake faɗa so min shururi anfusina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wannan yana nuna neman tsari da Allah daga dukkan wani abin da rai za ta saka wanda yake mai kyau ko mara kyau wa min sayyi'ati a'malina sayyi'ati a'malina sayyi'ati a'mal ko dai zanto ana nufin ana nufin al'amal sayyi'a zama sayyi'ati a'malina min idafati as-sifati ila mawsufiha wa min min al-a'mal sayyi'a sai zanto ana nufin awaqibaha ina muna neman tsarin ka daga wato ayyukan mu munana to abubuwan da muka yi munanan ayyuki ubangiji ka tsare mu daga ƙarshen al'amarinsu ko kuma wa min sayyi'ati a'malina ai min uqubati sayyi'ati a'malina sauraka neman tsari daga sayyi'ati a'mal imma an yakuna min al'amali sayyi'a Allah tsare ka kakka fada cikin mummunan aiki ko kuma aiki da kai mummuna kada Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka mummunan sakamakonsa ya yafe maka kenan shi yasa da Allah ce wa qahi musayyi'at sai ce man taqi sayyi'at yawma idin faqad rahimta so wannan sayyi'at guda biyu da su zo a wannan ayar ba wai ba a nasu guda bane wa qahi musayyi'at ay al'amalu sayyi'a ka tsare ga yin munanan ayyuka ka tsare su kada ka rika fadawa cikin mummunan ayyuka sai ce man taqi sayyi'at yawma idin wannan kuma uqubatu sayyi'a din saboda ranar gobe kiyama ai ba magana sayyi'a ko hasana saboda ka yawma idin akan sai dai radin ta sayyi'a din an fahimta saboda ka sayyi'ati amalina nan zai dauki duk ma'anar guda biyu zai dauki ayyuka munana Allah ka tsare mu kada mu auka cikin su sannan kuma ka tsare mu idan har mun yi wani abu da yake mummuna kan mu ga mummunan sakamakon sa ka yafe mana saura kaga kalma ce jumla ce guda ɗaya amma za ta ɗauki duka ma'anonin guda biyu domin sayyi'ati amalina man yahdihi Allah fala mudilla la amma an ce lokaci yayi dole mu tsaya nan Allah subhanahu wataala ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh